الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم شاشدة قوة شعبان shekara ta 1444 hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da tara ga watan uku shekara ta 2023 miladiya muna darasi na uku a cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka na riyadu salihin da muke gabatarwa a wannan babban masallacin juma'a na sabuwar jami'ar bayero a kano nigeria muna karanta littafin riyadu salihin na imamun nawawi allah ya masa rahama idan yan uwa za su iya tunawa a satin da ya gabata bayan gama tarjamar shi imamun nawawi mun fara da abin da ya fara da shi a muƙaddima bayan bismillah da muƙaddima ta farko sai mana ya ce ahmaduhu ablaga hamdin wa azkahu wa ashmalahu wa anmahu wa ashhadu an la ilaha illallah albarru alkarimu arraufu arrahimu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu alhadi ila siratin mustaqim والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين ما نيجي إنا يو الله قوديا واتو ما في كيوا ما تكاشيني أبلغ حمد sannan mafi tsarkin godiya azka yana yi wa Allah godiya iyakar godiya da ba zai iya cewa ga iya adadin ba daman shi Allah ana gode masa ba iyaka sun da ya baka ni'imomi ba iyaka to kai ma bai kamata ka iyakance gode masa ba sai kai ta yi iyayenka wani sahabi aka ji kullum sai rinka alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sai aka ce me yasa kake yawan faɗin kalmar alhamdulillah godiya ga Allah sai ce kalimatun ahabbaha Allah kalma ce da Allah yake son ta don haka nake yawan faɗin alhamdulillah to shi kullum sai dai kaji yana ta hamdala ya ce idan ya cina ni'imomin da ubangijinsa ya yi masa ba za su irgu ba shi yasa bai kamata ya irga gode wa Allah da yake yi ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha inda za ku iya ƙididdige ni'imomin Allah a kanku ba za ku iya ba yanzu ni'imar da Allah ya baka akan gani kawai ka tuna ɗan uwanka makaho ne ka kalli wani tun da yake bai taba gani ba shi duk wani abin da ake kallo a ji daɗi a ji ɗanɗano ko ɗanɗanon ido bai san shi ba a ga mota mai kyau a ga riga mai kyau a ga gida mai kyau a ga kyan gari duk abin da za a kalla dan uwanka musulmi makaho shi duhu kawai yake gani tun da Allah ya shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka gwada kanka ka bawa kanka aiki ka ce bari ka yi awa biyu idan ka alfa haka ko a ɗaure maka fuskarka da tsumma ka yi awa biyu ko ka yi ne ɗaya kaga irin damuwa da tashin hankalin da zaka shiga yanzu ko wannan kaɗai Allah ya barka da gani kawai bai ishe ka ni'ima ba yanzu ka duba ji as-sama kurma fa duk abin da ake ji bai zai ji ba yanzu inda da kurma dan uwanmu anan gashi komai yana da shi amma wallahi sai dai ga baki yana ta motsi amma bai san me ake faɗa ba sai dai a nemi wani mai karatun kurame ya rinka zuwa yana masa amma shi bai zai ji ba me yayi wa Allah haka kawai Allah ga dama ya aje shi baya ji ƙaran mota hon ɗin mota a'a ya ji karatun ƙur'ani ya ji daɗi a'a ai wa'azi ya ƙara masa imani a'a in waƙa zai ji mai jin waƙa ne komi baya ji dinkim yake kuma haka Allah ya yi shi watakila shekara ɗari a haka to kai mai kai wa Allah da ya baka ni'imar ji ya baka ni'imar gani duba hannunka duba kafarka da Allah ya baka dama wani gurgu ne wani yanzu bai isa ya kawo kansa nan ba kai ku ko da gudu aka ce ka koma gida za ka koma wani yanzu kafarsa ciwo ko masallaci ba ya iya zuwa saboda ciwon kafa amma Allah ya baka da ka kai wa Allah godiya ablaga hamdin wa azka mafi kaiwa matuƙa wajen yi wa Allah godiya kuma godiya wacce tafi kowace tsarki ya ubangiji ka sa mu rinka tuna ni'imomin da kai mana mu rinka gode maka kuma ya Allah ka ƙara mana da rayuwar mu ka jiyar da mu daɗi ka jiyar da mu ɗanɗanon rayuwa da jin mu da ganin mu da ƙarfin mu da jin ɗanɗanon mu da komai shine addu'a da manzon Allah yake yi Allahumma matti'na bi asma'ina وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا وأنا الله كجير دمو دا دن رايوا مي رايوا مي إنغنشي دا إدمو متغني har mu mutu muna kallo haka jinmu Allah kada ka jarrabe mu lokacin da za mu zo mu zama kurame ba ma ji ƙarfinmu Allah ka samu mutu da sauran ƙarfinmu muna yi maka bauta mu mutu ba wai ƙarfinmu ya gama ƙarewa ba ma iya maka bauta ba da lafiya wa ashmanahu wa anmahu kuma yana yi wa Allah godiya gamammiyar godiya shine shamil kenan wa anmahu in an ce anma daga nama ne karuwa mai karuwa ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shine Allah abun bi Allah abun yi wa da'a mai karamci kuma shine mai tausasawa mai jin kai ar-ra'ufu ar-rahimu ina shaida wa annan muhammadu bawan Allah ne wa rasulu ko manzon Allah ne wa habibuhu wa khaliluhu masoyin Allah kuma badadin Allah shine khalil habibuhu wa khaliluhu idan an ce khulla wato wata wata irin soyayya ce da a duniya wato ba za ka taɓa yi wa wani ba in ba mutum guda ba manzo Allah ya ce ya ɗauki soyayyarsa ta ƙarshe ya miƙa wa Allah ya ce da ba don ya riƙi Allah khalilinsa ba da ya riƙi sayyidina abubakar ya zama ya zama khalilinsa ba daɗi to annabi khalilin Allah ne ma'ana masoyin Allah wato ba, wani abin da annabi yake so a duniya sama da Allah ba wani abun so da ya so shi sama da yadda yake yi wa Allah soyayya da ƙauna tabaraka wa ta'ala to shi ne ake cewa daɗi masoyi tabaraka wa ta'ala sannan shi ne mai shirarwa zuwa ga siratun mustaqim hanya mai kakkiya tsayayya akwai hanyoyi na bata akwai kuma mai kakkiyar hanya yanzu Allah ya yi wa sahabbai bayani a aikace practically ya zana wani dogon zane ya miƙe da shi haka straight sannan ya zo a gefen zanen ya yi wasu hanyoyi suka yi ta kwana a gefe a gefe a gefe a gefe ya ce wannan dogon layin shi ne siratullahi mustaqim hanyar allah mai tsakiya waɗannan hanyoyi na gefe-gefe su kuma hanyoyi ne na shaidanu kuma kowace hanya akwai shaidan da yake kiran mutane a kanta da aka an ce hidinan siratul mustaqim ma'ana Allah ka shirye da mu hanya mai kakkiya dodar har zuwa gare ka ba mai kaucewa ba amma akwai wasu hanyoyin waɗanda ba na Allah ba kautattu idan ka bi su ba za su kai ka ga Allah ba sai dai su kai ka ga halaka su kai ka ga tabiya wal iyadu billah wadda'i ila dinin qawim mai kira zuwa ga addini wanda yake tsayayye salawatullahi wa salamuhu shi manzon Allah kenan tsira da amincin Allah sabbata gare shi wa ala sa'irin nabiyina da sauran annabawa wa ali kullin da iyalansu duka annabawan al din ana nufin iyalansu duka wasa'ir salihina da sauran salihan bayi amma ba'd malai ce bayan haka ita kalmar amma ba'du a larabci kalma ce da laraba suke kawo ta don canja wani zance daga wani zuwa wani mana duk inda balarabi ya yi magana ya ce maka amma ba'du to abinda zai kawo maka ba irin na ba farko ba ne mana yanzu ya yi muƙaddima ya yi wa Allah godiya ya yi wa annabi salati ya tabbatar da imaninsa da musuluncinsa to yanzu kuma zai yi wani bayani ya ce to faƙar Allah ta'ala ina buɗe muku wannan littafi da faɗin Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ya faɗa a cikin suratul zariyat aya ta 56 zuwa ta 57 ba na halicci mutane a aljanu da mutane ba don komai ba face don su bauta mu ko ban halicci mutum da aljan ba ko aljan da mutum ba sai don su bauta mu abinda ake nufi da bauta a nan ibn abbas ya ce aini yuqirru bi ibadati na halicci mutane ne don su tabbatar da yi mun bauta tau'an aukar han suna so ko ba sa so kaji babban makasudin da manufan halittan ɗan adam shine ya tabbatar da Allah shi kaɗai shine abin bauta ya tabbatar ka yadda tau'an aukar han kana so ko ba ka so mana ba wani abin da ya cancanta abota masa in ba Allah ba ana so ko ba a so ka yadda ko baka yadda ba inda wani yau zai zo ya ce shi ba zai bauta wa Allah ba to wannan baya ragar Allah da komai amma duniya ta shaida Allah shine ya cancanta abota masa tsawon aukar ba kuma shi Allah ko ka bauta masa ko baka bauta masa ba to yana fada masu bauta masa kada wani dan adam ya taba tunanin cewa dan bai yi sallar nafila ba ko bai karatun qur'ani ba ko bai salatin annabi ba ko bai zikiri ko bai kaza ba wai zai rage Allah da wani abu ba za ka rage Allah da komai ba Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura babu wani abu a duniya komai da ka sani komi yana yin wa Allah tasbihi yana gode masa tasbihi da godiyar Allah ibada ce kamar yadda kai ma yanzu kana iya zama kai ta subhanallah subhanallah da sunan kana yi wa Allah bauta ko kai ta hamdala da sunan kana yi wa Allah bauta wannan karfan da ke gabana microphone din nan yana yi wa Allah bauta katakon nan yana yi wa Allah bauta itace yana yi wa Allah bauta mota tana yi wa Allah bauta tana yi mai tasbihi ciyawa na yi kwari na yi iska na yi rana na yi wata na yi ruwa na yi kifi na yi kwaro na yi duk abin da kake zaune a kansa ko kake tafiya a kansa akwai hanyar da Allah ya san ya kintsa masa yi masa bauta shi yasa Qur'ani yace walakin sai dai ku ba kwa gane yaya suke yi wa Allah bautan ne walakin la tafqahuna yanzu wannan karfin yana yi wa Allah bauta tasbihi amma baka ganewa ne kamar yadda baka gane ina ranka yake ba kamar yadda baka gane ina hankalinka yake ka ɗauko shi ko a ƙara ma ko a rage maka shi baka sani ba kuma ka yadda kana da shi to shi ma Allah akwai masu yi masa bauta da haka dan wani yayi girman kai ya kiye wa Allah bauta bai rage Allah da komai ba shi yana da masu yi masa bauta ya zo a hadisi sahihi cewa a saman nan wannan sama da muke gano ta farko akwai wani gida kamar ɗakin kaba a setin ɗaki kaba yake kullum sai mala'ika dubu saba'in sun shige su sun yi ɗawafi sun yi wa Allah bauta tun da Allah ya halicci duniya babu wata rana da ta kubuce face sai mala'ika dubu saba'in ya zo ya yi kewaye da sunan bauta Allah kuma waɗannan mala'ikun da za su zo yau ba su ne za su zo gobe ba na jiya ba su ne na gata ba na gata ba su ne duk wanda ya tafi bai sake dawowa ba ilal abar kullum yau sun zo sababbi gobe kuma wasu za su zo sababbi kuma yadda ka san ana yi wa Allah dawafi ana masa bauta a ƙasa kaga ɗakin Allah ko yaushe ɗakin Kaba ai ana dawafi ko to shi ma wannan wurin haka ake yi wa Allah tabaraka ta'ala bauta a wurin yanzu sai wani ya je kwanta wai ya ki tashi sallah asuba yi ya ga cewa ya rage Allah dan baka je sallah asuba ba ko baka je kai sallar jam'i ba ko baka yi karatun Qur'ani ba ko baka yi salatin annabi ba ko baka yi zikiri ba ko baka yi istighfari ba wa ka raga kanka ka raga in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha idan kun kyautata Allah ya ce kun kyautata dan kanku ne idan kuka munanta kun munanta ne dan kanku gidan kowa kabarin kowa daban kuma ba wani mutum biyu da za a hada su biyu ya musu hisabi kuma ba wani wanda zai zo ya wata ibada ko bai ba a kirawa ne a ce dan me a'a kowa shi kaɗai zai tsaya gaban Allah tabaraka wata'ala kuma Allah ya mai tambaya daga sama har ƙasa so kowa ya yi mai kyau dan kanshi in ya muna nama dan kansa wanda ya yi ibada ya gode wa Allah dan kansa wanda ya ɓuye ya saba wa Allah dan kansa wanda ya fito ya saban Allah a fili dan kansa wanda ya ɓuye dan kanshi wanda yawa kansa tanadi dan kansa wanda bai bai tashar huli ya zama banza a duniya ya bata kansa lokaci bai tanadi ba dan kansa to Allah ya ce ban halicci mutane da komai ba sai dan su bauta mu dan su tabbatar da bauta ai inna ma khalaqtuhum li amurhum bi ibadati na halicce su ne dan umarce su da su mun bauta lahtiyajati ilaihim ko la lihtiyajati ilaihim ba wai dan ina da bukatar su ba Allah ya ce ba ni da bukatar wani abu a wajen ku wallahi malam Allah baya bukatar komai baya bukatar agajin wani baya bukatar taimakon wani bai bukatar ciyarwa shi yasa a ciki yace ma uridu minhum min rizqin bana nema daga gare su nan arziki in ji Allah ya ce ban neman ku azurta ni yace wa ma uridu an yut'imun kuma ni bayan bukatar su ciyar da ni bai bukatar dukiya bai bukatar arziki bai bukatar a ciyar da shi tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisin qudsi ai Allah ya ce inni la ana arrazzaqu dhul quwwatil matin ai ni ne ni ne arrazzaq mai azurtawa ma'abucin karfi in ji Allah tabaraka wa ta'ala ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya musu ni ne arrazzaqu dhul quwwa al matin da haka ba abin Allah komai yanzu duk inda wani shugaba ya kai shugaba a cikin al'umma da ga yana buƙatar taimako dole akwai abin da yake buƙata a yi masa amma shi Allah bai da bai da yan aiki bai da masu masa hidima bai da buƙatar wani ya bashi ko ya ɗauko masa a'a shi shi yake halittar masu yi din tabaraka wa ta'ala to tunda baya buƙata bautar da za ka yi danwa za ka yi dan kanka za ka yi ka yi bauta mai kyau ka samu gida mai kyau idan ka mutu kamar yadda ɗalibi a nan jami'a in ya yi karatu mai kyau ya ci jarabawa mai kyau ya samu sakamako mai kyau to kuma zai samu wato aiki mai kyau ya rayuwa ingantacciya duk wanda kuma ya kashe rayuwarsa ya ƙi ya yi karatun ya ta faɗuwa inda ake ci duk ya faɗi akwai inda in ya kai takardar ma sai dai a jefo masa kayansa ba za a karba ba saboda bai inganta rayuwar shi ba wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadati mala yace wannan ayoyi sun yi bayani ne dalla dalla shine tasrih cewa bayi an halicce su ne dan ibada kiran gaba ɗaya duniyar nan da kake ganin ta me dan me aka yi ta dan ayi Allah bauta yanzu dan Allah malam mai hankali ya kamata ya canja manufar da aka kawo shi duniya don ita ya kama wani abu daban ko ya fifita wani abu na duniya sama da bautar Allah kai da gaba ɗaya ka zo duniya ne daga wajen Allah don kai masa bauta amma abin mamaki aga kana da rauni akan bautar Allah daidai ne wannan mutum ya ƙi yin sallah akan lokaci kana da lafiya kana da dama amma sallah tana maka wahala mutum ya ƙi yin ibada ba za ka bauta wa Allah ba ka gode masa cewa ya barka musulmi ya baka da imani bai kashe ka ba ya kashe abokinka bai shirya ba bai gama cin duniyar ba amma an ɗauke shi ya tafi kai kuma ga ka an jinkirta maka ba za ka yi wa Allah godiya ba da ya barka da numfashi ya baka dama yanzu ba za ka yi wa Allah bauta ka gode masa ba da ya baka lafiya ga dan uwanka can yana kwance ba lafiya yana cikin ciwo yana cikin matsin rayuwa yana cikin kaza akwai abubuwa da yawa da Allah yake jarabtar mutane amma ba sa fahimta kuma ba sa komawa ga Allah su gode masa Allah kuma ya ce in kun gode min zan ƙara muku wala in shakartum la azidannakum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum in azabi la shadid in dai kuna gode mu to ni kuma sai na ƙara muku in ku kuke min butulci to ku sani azaba ta fa tana da tsanani to wannan yana nuna cewa lalle an halicce su ne don ibada fa haqqun alaihim ali'tina'u bima khuliqu lahu lalle ya cancanta gare su lalle dole ne a gare su su himmata su mai da hankali shine alitana da abin da aka halice su don shi shine ibada yana so ya ce malam ku mai da hankali akan ibada ya ku musulmi alamar mutum mai imani mai kula da ibada alamar mutum mai raunin imani wanda yake sakaci da ibada bai damu da ibada ba yana da rauni yanzu zaka ga wani Allah ya taimake shi da an kira sallah zai tafi masallaci wani kuma wallahi wahala take masa sallah tashin hankalin su ji an kira sallah sai ka ji ka ladanan nan suna kula da lokaci kuwa ma'ana an takura masa shi yana ganin an matse shi wani ku kwanciyar hankalin sa ya ganshi a masallaci yana ruku'i da sujada ya zikiri ya yi nafila ya fita bayi da wani sha'anin da yake hana shi sallah wani kuma baya iya yanzu akwai wani wanda aka ce ofis yake aikin ofis yake in ya je baya yin baya iya fita ya sallah aka ce sallolin da haɗe su yake za a yi azahar yana nan za a yi azahar yana nan yakan kai har magariba da isha yana ciccike fayil fayil da takardu duka baya iya fita ya ba kai wallahi aikin ofis aiki a yawa wallahi za ka gane kuranka ranar da ka gamu da Allah za ka yi masa bayanin aikin ofis malam sai ya dawo gida gaban iyalinsa take faɗa cewa sai ka ga yana ta sallah sallah azhar a zahar fa yana yin ta bayan isha Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wallahi ban samu ne sallah ba aiki yayi yawa kullum kuma kai wa kanka asara bawan Allah wani aikin dan adam zaka fifita aikin dan adam akan aikin Allah duk yan uwanka musulmi suna yi kai baka yi wata ta buga mun waya tana tambaya cewa wai da Allah wai mijinta wai jami'in tsaro ne amma in ya cuta ya saka wannan kwafta kwaftan takalman kuma ya tafi duci wai ba a barin su wai su yi sallah a za la'asar ko juma'a ma ba sa iya yi shi fa baya yi na ce ki gaya masa ko ya nemi hanyar da zai yi ko ya canja aiki ba wani malamin da zai baka fatawa wai diman da'iman a wurin aikin kawai ba za ka yi sallah a da la'asar ba ko ba za ka yi juma'a ba lalle ka nemi hanya ko kuma ka canja aiki sallah ta fi komai ita ce azamul ibadati abu na farko da Allah zai tambayi bawa a kiyama ita ce sallah wallahi wannan sallar da muke wasa da ita ba Allah bai tambaye ka komai ba cewa zai abu da sallolin sa mu gani manzo Allah ya ce idan aka same ta tamma ta cika sai Allah ya ce to sauran ayyukansa ka ku bude ku tura shi gidan aljanna tunda ya kula min da sallata to ba sai kun bincika zauna aika ba malam da gona abu wani Allah ya ce tunda ya kula da salloli to sauran abubuwan kada ma a bincika amma idan aka zo aka duba sallar mutum aka samu ta lalace babu yau ba a yi ta ba ko an yi ta ba ta da kyau ko an tsallake wata ba a yi irin yan jone jone din nan yau ai wannan an ga dama a yi wata rana inda mutane a yi in ba mutane ba ra'ayi ba aka same ta bata cika ba kuma iya adadin shekarunka iya adadin sallolinka Allah ya sani tunda ka balaga ana bin ka bashin adadin sallah miliyan kaza kawai Allah zai ce mala'iku ku bincika mun ta cika akwai wata azar da bai yi ba ko ta la'asar bai yi ba ko ta isha'i bai yi ba ko ta kaza bai yi ba ko yayi ta bata yi kyau ba idan aka same ta bata cika ba ta lalace Allah zai ce ku binciko mun sauran ayyukan fa huwa lima siwaha adyaqu sauran ayyukan ma sun fi muni ai tunda da ya lalata sallah kan to me zai gyara ba abin da zai gyara ke za suka ce duk wanda baya kula da sallah to kar ka yi mamakin wai zai kula da cin halal ko zai kula da hakkin iyali ko zai kula da hakkin iyaye ko zai bai kula da sallah ba duk wanda yake wasa da sallah ai sauran ayyuka kuma mai sauki ne wasa da su kuna ganewa tayyib malam yace wali irad an huduzi ad-dunya bizahadati mutum ya kauce da ainihin wato hudud ad-dunya in an ce hudud jam'i ne na hazzu al-hazzu a larabci ana nufin an-nasibu kau da kai dangane da rabo da manufa da kuma ainihin wato morewar duniya akan ce wato az-za'idu anil hajati abubuwan da suke sama da iya bukatar mutum kowane mutum akwai iya abin da yake bukata zai iya rayuwa a kan shi akwai iya adadin ruwa da za ka sha iya bukatarka akwai kuma oba akwai iya adadin abinci ko irin nau'in abincin da za ka ci iya bukatarka akwai kuma sama da haka akwai adadin suturar da za ka sa akwai kuma sama da haka akwai abubuwan da ɗan adam yake yi sama da bukata shine hududud duniya mana mutum ya zama yayi wa kansa tarbiyya zai iya rayuwa akan iya abin da ya ishe shi kuma ba zai yadda ya saba wa Allah akan neman abin da bayi da tsananin bukatarsa ba misali yana da motar hawa guda ɗaya ta ishe shi biyan bukatarsa da iyalinsa shi a karan kansa ina magana akan mutum guda ɗaya ne ban ce kowa ba yanzu akwai mutumin da mota ɗaya ta ishe shi zai rayu da shi da iyalinsa to bai zai je ya ciwo haram don sai ya sai ta biyu ta uku ta hudu ba bai zai je ya ci bashi ya ƙiya biya mutane kuɗinsu ba saboda neman jin daɗi yanzu idan mutum ya gina gida inda zai zauna ya yi duk abin da ya kamata ya da toilet da banɗaki da komai akwai kayan kyale-kyale na ado wanda sai su ci miliyoyin kuɗi yana fasara ne akan hududin duniya da mala yake ne mutum ya wahal da kansa akan neman abin da ba larura ba ne sai ya ce sai ya ciwo bashi ya yi kayan kwalliya da ado da waye da sauransu wadda a waje fa ba a gani a iya ciki ne ake gani wani kayan kwalliyan ma kai ɗaya za ka ta ganin su da kai sai matarka tunda ƴaƴanka ma wataƙila ba sa shiga ɗakinka wannan wani irin abun ado ne da kai ɗaya za ka ta ganin sa kullum kai ɗaya za ka gan shi to shi musulmi ana so in ya fi ƙarfin abin da ya zama larura to sauran abin da ba na buƙatar dole ba to ba ta da hankalinsa a kai kana da kuɗin da za ka yi wa yaranka yadi yadin sallah daidai gwargwado ko shadda ko wani yadi normal yadi da ake yi shikenan sai matarka ta ce a ai sai ka sai musu mai tsada to kai kuma ka duba yanayin samun ka da albashinka kaga tabbas in ka sai musu wannan kayan mai tsada to zaka ci bashi ko zaka takura ko ma zaka fada cikin abin da la yuhmadu uqba to ba zaka takura kanka ce sai kai ba a'a wanda yake ka samu na larura ya ishe ka idan an samu yalwa sai in yalwata in ba a samu ba ina nan inda nake an maka haihuwa ba ka da kuɗin ragon suna ragon suna mustahabbi ne ba buƙatar sai ka je ka yi sata ko ka je ka ci kuɗin wani ka ƙi ka biya shi don ka yi wannan ragon sunan wai don ka fita kunya to a shari'a ma gaba ɗinsa mustahabbi ne in ka samu kai kuma ba cewa aka yi dole sai yau ka yi ba ko bayan shekara biyu za ka iya yankawa tun da sadaka ce abokina ya gina gidan naira miliyan kaza ni kuma ina da halin da zan gina gidan naira miliyan ɗaya da rabi ne amma abokina ya gina na miliyan hamsin mutum ya takura wa kansa sai ya yi abin da wani ya yi wanda samun ku ba ɗaya ba to wannan shine ake ce da shi qillatu zuhud karancin gudun duniya ku wadace da abin da Allah ya hore muku sai ku yi rayuwa mai daɗi yanzu ka duba bature zaka ga bature yana da kamfani na mota ko kamfani na wasu karafa ko wani abu sauransu amma Allah za ga yana yawo daga gajeren wando ko daga shi sai riga biyu ko biyu ko daya duk motocin da suke kira masu tsada na wallahi ba su hawan su wani ma motar haya yake hawa bai damuwa kawai ya samu na biyan bukatarsa to me yasa musulmi zai ce sai ya ci haram don ya gina gida mai tsada sai ya ci kudin mutane don ya hau mota mai tsada sai ya ci haram don ya saka riga mai tsada to wannan shine aibu kar wani ya gina rayuwarsa akan haka in na samu iya abin da na samu alhamdulillah shikenan wani ya samu shinkafa da miya da naman kaza da naman wane ne da malam ya ci abinci da yalwa da komai har da wasu lemuka a cikin fridge ɗinsa kai kuma Allah ya hore maka tuwo miyar kuka da ruwan rijiya a gidanka ƙoshi dai ake nema ka ci tuwo miyar kuka ka ƙoshi ka sha ruwan rijiya shi ma ya je ya ci naman kaza da taliya da wane ne da wane ne da lemuka da waye da sauransu ya ƙoshi amma in kun fito layi gaba ɗaya dai a ƙoshe nake kai ma a ƙoshe nake ba shi kenan samu biyan bukata ba daga ƙarshe me za a je ban ɗaki za a je a zubar da shi wataƙila kashinsa ma sai ya fi naka wari tunda ciye-ciyensa ya fi yawa ganewa ne in mutum ya gane sai ya huta kamar riga ne a in takura wa kaina sai na saka rigar dubu ɗari kaza da wani yake sawa wani kuma zai zo ya sa ta dubu biyu kuma sunansu mai riga da inda a gaisa ce ya sa riga ya sa riga to me damuwa a ciki Allah ya rufa maka asiri wannan duniyar daman ba gidan zama ba ce ku ɗauke ta da sauƙi sai ku yi rayuwa mai sauƙi da daɗi idan kuka ɗauke ta da faɗi za ku sha wahala kuma ba za ku taɓa samun biyan buƙata ba malamai sun ce duk mai son duniya har ya mutu baya samun biyan bukatarsa wanda ya fi kowa samun kuɗi to ya fi kuma kowa son kuɗi Allah sa kuna ganewa to shine bi zahada a rinka gudunta fa inna hadaru nafat ita duniyar nan da kuke gani gida ne mai mai tafiya da karewa in an ce nafat daru zahab daru fana duniya ya ku yan uwana wannan duniyar da muke santa muke mayatarta gida ce mai karewa gida ne mai tafiya ina annabi adamu ina annabi ibrahimu ina annabi musa ina annabi haruna ina dawuda ina sulaimana ina ayyuba ina yusufa ina musa ina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina yake ina su Abubakar ina su Umar ina su Usmanu ina su Aliyu ina su Abu Hurairata ina su Jabiru dan Abdullahi ina su Aisha ina su Hafsa ina su Fatima ina suna na Maryam ina suna na Asiya ina su ina su ina ina ina babanka ina kakanka ina sarkin garinku ina waye ɗinku ina wani ina wani faka annam lam yukhlaqu aw lam yakunu kai ka ce ba a halicce su ba kuma ba a taɓa yin su ba sun tafi na rantse maka da Allah tunda waɗannan bayan Allah da suka fi kowa matsayi a wajen Allah suka tafi wallahi kai ma sai ka tafi ko ka shirya ko baka shirya ba ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka gina ko baka gina ba ko ka tara ko baka tara ba ko lokacinka ya yi kai a wajenka ko lokacinka bai ba wallahi sai ka tafi wani ya mutu aka ce bai da lafiya ne aka ce wallahi daga bacci ya wuce lafiyar sa kalautar yaya aka yi wallahi an yi sallama da shi kawai yana kwanci kawai shi ma sai ya tarar da kansa ana masa tambaya kaga maganan ma kayi jinya an kai ka asibiti bari ka kimtsa bata mata so bai to haka duniya take cike take da yaudara هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الدليل ita ce duniya ta fi kaɗan kaɗan wanda irin gume ta yi nuna mata ƙauna da soyayya irin ƙauna da soyayya da ake wa budurwa to ya fi tozartacce tozarta ya fi wulakantacce wulakanta duk wanda ya ruɗa da wannan duniya sai ta ɗaga shi sama ta buga shi kana cikin tsakiyar cin ganiyarta da moriyarta kai a wajenka kuma wallahi za ta ce mun rabu da kai la mahalla ikhladin mala yace ba gida ne na dawama ba shine ikhlad daga khulud ne al khulud wal baqa duniya ba gidan khulud bane duniya ba gidan baqa bane ba permanent house bane wa markabu ubur abun hawa ne na ƙetarewa shine ubur in an ce ubur shine abin da zaka hau yattatawassalu bihi ila ghairihi ma'ana abun hawa ne da zaka hau ya kai ka lahira in baka sani ba duniya ita ce motar tafiya lahira kamar yanzu mu dinnan da muke nan to duk mun hau motar tafiya lahira markabu ubur tsallakawa la manzil hubur ba gida ne na ainihin wato a morewa ba da farin ciki shine hubur ba manzilu farah bane la manzil hubur ai la manzilu surur ba gida ne na jin daɗi ba haka take duniya yau kana cike da farin ciki kana zuwa gida sai matarka ta yanka maka wani abun bakin ciki ka kwana baka yi bacci ba ka wayi gari kana walwala kana jin daɗi kana kaza ana baka wani labari sai ka ji gaba ɗaya ta fita a ranka duk wanda ka ganshi yana walwala da jin daɗi ba shi ɗan lokaci kaɗan wata rana sai ya gama da ɓacin rai da bakin ciki haka duniya alƙawarin zama a cikin ta kenan ba a dawwama da jin daɗi shine hubur da farin ciki yace mashra'un fisam la mawtinu dawam ai ita duniya kamar wato start ne shine mashra wato wani start ne na rabuwa ka fara rabuwa da ita ne guri ne na rabuwa shine infisam infisam inqita duk wanda ya duro a duniya ya baro cikin mahaifiyarsa ya shigo duniya to ya fara tunanin ya zai rabu da ita zai shiga lahira kuma shine mashra infisam la mawtinu dawam kaga ya fassara ma ba wuri ne na dawwama ba ba a dawwama a duniya in ana dawwama ka tambaya yau wane ne tun da aka yi farkon duniya yake da alkawari da Allah cewa ba za a tashe shi ba da zai mutu ba ita kanta mutuwar fa ba za ta dawwama ba mutuwar da take daukan mutane kaga tun da aka yi duniya ai take ta kashe mutane ko amma ita ma a ƙarshe ya zo riwaya Allah zai ce da yace ya ke mutuwa to je ki ɗauki ran kanki da kanki ta je ce yunkuri za ta zare ran kanta ce ya Allah da na san haka zafin mutuwa yake da na sauƙaƙa wa muminai a lokacin da zo cire musu rayukansu ita kanta mutuwa sai ta mutu akwai lokacin da kowa zai ƙare kowa da komai Allah zai ce an almaliku dayyan ni ne almalik mai yin lissafi da hisabi kowa ya kare kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram ubangijin ka kawai shine zai dawama malam wasu sun rayu a duniyar nan sun more mata su a tunanin su sun yi yayi sun yi kaza amma yau suna ina ba sa duk inda mutum ya kai da shahara da ɗaukaka ko da ilimi ko da waka ko da kuɗi ko da talauci ko da ƙarfi ko da rauni ko da kaza ko mace ko namiji ƙarshensa dai ƙarshen tika-tika dai tik akwai lokacin da za a ce wani fa lokaci ya yi to shi ne abin da mai littafin nan yake nuna maka falihada kana al'aikadu min aliha humul ubbadu al'aikadu farkakku wanda suka farka idan su a buɗe za ka ji an ce a ai wani awa yake idan su a buɗe yake yana tsane al'aikadu wanda suke farkakku jam'i ne na al-yaqizu an gane ko zul ma'rifati wal fitnati kenan ma'abuta sani ma'abuta hankali ma'abuta tunani humul ubadu su zaka ga sun fi kowa yawan bauta Allah saboda sun san wannan gidan duniya gidan yaudara ne in lafiya kake gadara da shi kana jin lafiya ka lafiya ka kalau haka kawai mutuwan nan sai ta zo ta ma sallama ta dauke ka ko notice bara ta baka ba wannan wani irin abu ne haka babu tausayi babu jin kai yake mutuwa da haka wanda ya san me yake yi kullum a shirye yake kullum bai yadda wai cewa ba yau zai mutu ba duk mutumin kirki baya wasa da zikirorinsa da yake yi yan sallolinsa yan salatinsa yan addu'o'insa yan sadakarsa biyayya ga iyaye kyautatawa rage nauyi a rayuwa wallahi baya wasa duk wanda kaga ya miƙe kafa yana ganin wai ba yau ba sai kaza sai kaza kana bata kanka lokaci ne mutuwar da ta je ta dauke jariri a cikin cikin mahaifiyarsa mutuwar da ta shiga har cikin cikin mace mai ciki ta kashe jaririn ta bar uwar mutuwar da yaro jariri ya fito in ya in ya in ya in ya yana ta kada kai ta zo ta ce lokacin ka ya kare me kun a dan bashi ma ya dan girma ya dan abun nan bata kyale shi ba ga wani kuma ya shekara ashirin a gadon asibiti ta ki daukansa ba ta da garanti wannan duniyar ba ta da tabbas wallahi malam muna tare da mutane suna cikin karfin su da lafiyar ba ma tuhumar su da ciwo ko na amma Allah sun tafi wataƙila kai ne wataƙila ni ne da haka wannan duniyar ba ta da garanti wa aqalun nasi fiha humu zuhadu wanda suka fi kowa hankali a cikin duniya sune wanda suke gudunta tana bin su suna gudunta tana bin su suna gudunta tana bin su suna gudunta malaika jibril ya zo samu manzo Allah ya ce ya rasulullah in kina maka wannan masallaci naka da zinari da azurfa sama da ƙasa yace a'a harishin ka harishin Musa a yi mun yan rumfa kawai kamar rumfar annabi Musa in mayar maka da dutsen Uhud gaba ɗaya kilomita barkace zinari ne da azurfa duk lokacin da ka buƙaci kuɗi kawai zuwa zaka ka ba ka kashe ya ce a washi a haka yadda yake dutsen sa wata ran in ce na koshi na gode wa Allah wata ran kuma in kwana babu in koma ga Allah haka ya zaba wata rana manzo Allah ya fito daga gidansa yunwa wallahi babu abin da za a ci sama da ƙasa yana fitowa sai sai Abubakar ya ce ina zuwa ce ya Rasulullah wala yunwa a wannan shekara an yi yunwa suna tafiya haka yaya za su yi sai ga Umar shi ma ya fito kai ma yunwa sai suka ce to ko za mu je gidan wani daga cikin sahabbai wanda Allah ya dan hore mana ya hore masa idan ba mu wani abu suka je gidan wani sahabi ya ce wai wai yau na yi manyan baki da ba a taɓa yi ba a duniya yau duniya ba mai babban bako irina ga abubakar ga manzan Allah ga abubakar ga umar ai zance ya kare nan da nan ya je bayan gida ya samu dabba kosasshiya mai mai ya ce mata su kama mun ya yanka suka gasa suka gyara aka kawo kamar sun san annabin yunwa yake da sabon sannan aka ba suka ci wallahi malam ana gama cin abincin nan sai manzan Allah ce summa lanus'alu an hadha yawmal qiyamah yace kuma ya ga abubakar amma ce to ina shaida muku kuma sai an tambaye mu akan wannan ni'imar ranar tashi alkiyama thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im duk wata ni'ima duk wata dama ko mai yawa ko mai kadan aka baka wallahi sai an tambaye ka akai in ma kana ganin cewa za ka fanta ma ka more ka shakata ne ba tambaya a'a akwai kuma tambaya ko anan duniya ma ba ka san ta ai za a yi wata uku ana koya ma karatu a cikin aji an yi assignment an yi test an yi komai duk an tattauna amma daren da aka ce za a yi jaraba exams hankalinka a tashe ke sai ka raba addu'a a masallacin unguwar wannan tambayar dan uwanka ne dan adam zai maka ya san lokacin da zai kayar da kai ko kai da kyar ka tsallaka ina ga tambayar da Allah zai maka da kanshi wanda shine alimun bi zati sudur wanda ya san abin da ke cikin zuciyarka qala Allah ta'ala إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون شكل سورة يونس آية 20 له wannan aya imamun nawawi ya kawo ta ne ba don komai ba ya kawo ta ne don ya nuna mana menene rayuwar duniya inna ma matsalul hayacin duniya Allah ya ce kun ga misalin rayuwar duniya kwalliyar duniya adon duniya sur'atu zawaliha gaggawan ƙarewata karewar duniya wannan duniyar da kake gani ake mutuwa a kanta duniyar da ake cinta da tsinke wannan duniyar wannan rayuwa a cikin wannan duniya kama in anzalnahu minas sama'i kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama ka tuno yaya saukar ruwa yake daga sama ya sauko daga sama fa talaqa bihi nabatul ardi sai ya cakuda da ainihin wato tsiro na ƙasa ya zuba a ƙasa ƙasa ta sha ta fidda tsiro wani irin tsiro mimma ya akulun nasu wal an'amu cikin tsiro da ciyawar da ɗan adam yake ci ko mutane suke ci da dabbobi haka ne idan ruwan sama ya sauka da ke ƙasa takan sha ta kumbura yanzu kaga ƙasa ba ta da ciyawa ɗanya a bushe take a ƙeƙashe take ruwa ya yi ƙasa to idan ruwa ya sauka in ta sha sai ta kumbura duk abin da ke cikinta na tsiro sai ya fito da wanda aka shuka da wanda Allah ya shuka shi kuma irin abin da ɗan adam yana iya ci ko dabbobi suna iya ci shikenan hatta idan akhazatil ardu zukhrufaha har sai mana abin nan yayi ta tsurowa yayi ta tsurowa ƙasa ta ɗauki zukhrufaha in an ce zukhrufa ana nufin kwalliya daga zakhrafa ne shine ado mana ƙasa in ta sha ruwa ta fidda kore ciyawa kore shar sai ta yi kwalliya ana yi wa ƙasa kwalliya da ya mata shuka ko ba ana yi ba to akhadhatil ardu zukhrufaha kenan ta tsuru ta yi kore shar wa zayyana ta yi ado ita kasar wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha ahluha masu noma masu shuka masu dashe wanda suka dasa ko suka shuka dan itace a bayan kasa ko ciyawa a bayan kasa har sun tabbatar da cewa qadiruna alaiha sun suna da ikon su girbe wannan amfanin ai in kaga masara tana kadawa ya bayyanta ta yi kyau ce kai wanda zai samu alheri ana ai in kaga waken suya yana kadawa yayi kyau za a ce kai wanda zai samu arziki ana ai in kaga shukan mangwaron ka tayi kyau tayi kaza wanda zai samu kaza hatta har sai su masu wannan sun tabbatar cewa annahum qadiruna alaiha ana cikin wannan yaron yace ce ataha amruna laylan aw nahara Allah ya ce sai gashi lamarin mu sai ya zo wa wannan ƙasa da wannan ciyawa din lailan aw nahara da dare ko da rana kawai sai ga alamar bushewa ana zabgar ruwan sama amma masara tana yin yalo ana zabgar ruwan sama maimakon ciyawan nan ta ci gaba da yin kore kore lokacin ta yayi ne ba abinda ake nufi dukkan nisan damana da ikon Allah in lokacin ciyawa yayi in lokacin tsiro yayi in lokacin sai sai yayi wannan yalan kuma sai ya bushe je ka je kaga inda aka yi ambaliyar ruwa ruwa ya mamaye gonar masara za ga tana cikin tsakiyar ruwa amma ta bushe saboda me lokacin ta yayi wai abin da ake nuna maka duk abinci duk riguna duk gidaje duk motoci duk kayan sha duk kayan ci duk me kake gani in lokacin ka ya kai wallahi sai ka yi yaushi kamar yadda ciyawa take yin yaushi da lokacin ta yi samu da wadata da yalwa ba shi ke nuna cewa ne bai zai mutu ba in ka ga bai mutu ba lokacinsa ne bai yi ba kuma yaushin shine kawai sai aga ciwo ya fara kama ka a'a ku kuke da ma asibitoci a'a ku kuke da kuɗin hawa jirage a'a ku kuke da kuɗin ganin likita a'a amma ga shi ciwo ya kama kun kasa warkewa ashe kun kusa tafiya ne ashe yaushi kuke kamar yadda masaran nan ana tsakiyar ruwan sama wa masara ce yar wata uku wata biyu ashe ita lokacin ta ya ta kare ata amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan sai mu mai da wannan tsiro abin girbewa ka allam taghna bil amsi kai ka ce in kaga masaran nan ta bushe ko dawan nan kai ka ce ba a yi ta jiya ba ko kuma ba ta taba samun ni'ima ba jiya in ka ga bushashiyar masara da ganyen masara kai ka ce ba ita ce koriya shar da ake ɗaukan hoto da ita ba koriya shar da ba a so shanu su karya ta ba kai ma in mutuwar ka ta zo in aka duba yarintarka da lafiyar ka sai a ce kamar ba kai bane ka rayu cikin ni'ima da ƙarfi da lafiya kazalika Allah ya ce kamar haka nufassilul ayati muna yin bayani dalla dalla na ayoyi alamomi liƙaumin ya tafakkaru ga mutanen da suke masu ainihin wato yin tunani ya zo a hadisi ingantacce wanda Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ranar tashi alkiyama yu'ta bi al'umi ahli dunya za a zo da wanda yafi kowa zama ni'ima da yalwa a cikin mutanen duniya wanda yafi kowa samun jin daɗi da morewa da shakatawa da yalwatawa da arziki da fantamawa da budawa idan aka kawo shi sai a ɗauko shi sai a tsunduma shi a cikin wutar jahannama tsome ɗaya za a yi mai tsome ɗaya fayun gama finnari sai a danna shi a cikin wuta sai a zaro shi tsome kawai kamar yadda ake doya da kwai a zira ta a jawo ta idan aka dago shi malam manzo Allah ya ce sai a tambaye shi kai ka taba ganin ni'ima ku a duniya kai a duniya ka alheri ya taba bi da kai ka taba jin daɗi sai ce wallahi ban taba jin daɗi ba a rayuwata aka ce ka manta ya ce ai ban yi ba malamai suka ce wannan azabar da aka yi masa ta sakon ɗaya ko minti ɗaya ya mantar da shi gaba ɗaya shekarun da ya a duniya ya ji daɗi ya'yan uwana ya'yan uwana ya'yan uwana ya'yan uwana musulmi ya Allah Allah Allah ka raba mu da asara ranar lahira Allah cikin taimakon da za ka yi mana ya rabbana ya Allah Allah ka ba mu ikon yi maka biyayya ka ba mu mutu Allah kada ka jefa mu cikin waɗanda za a yi wa azaba da wuta wallahi malam in ka kuskura kan mutu ka tafi lahira ba a sa'a ba akwai damuwa manzo Allah yake za a dauko wanda yafi kowa talauci da wahala da matsi a duniya da rashi babu ci ba sha ba rigar kwarai babu babu babu babu babu shi ma sai a tsunduma shi a cikin gidan aljanna tsunduma daya sai a tsaro shi sai a ce mala'iku ku tambaye shi ya taba shan wahala ku a duniya sai a tambaye shi kai ka taba wahala yace wallahi ban taba ani ban ma san wahala ba ya manta saboda alheri da albarka da jin daɗin da ke gidan aljanna ya manta da wahala da ya sha a duniya ka san me yasa malamai suke kawo nan hadisin dan a nuna wa duk wanda yake roduwa da damar da ya samu a wannan duniyar ya bar Allah to yayi wa kansa asara wallahi malam ba za ka taɓa sanin duniya ƙarya ce wasa ce ba sai radda ka mutu aka sa ka a kabari a ranar za ka gane lalle duniya wasan yara ce wallahi ba daɗi abinda kurum zai kubutar da kai tsirar da kai shine ne bin Allah malam wani fa aka ɗauko aka binne shi a cikin sahabbai sai annabi ya zauna a gindin kabari sai aga hawaye suna ta zuba yana caccaka wani itace yana cewa limisli hada fa'iddu saboda wannan rana nake gaya muku ku tanadi limisli hada fa'iddu saboda wannan rana ku tanadi fa'iddu in annabi zai gaya wa sahabbai su tanadi ni da kai ya kamata mu kwanta mu miƙe kafa mu mutane da lahira ba duk wanda ya sa wani abu mai muhimmanci a gaban sa yana tanadi gida zai gina mota zai saya aurar da yasa zai yi kaza zai yi dinkin sallah zai wa yara hidindimu zai na gona hidindimu zai na aure a gida kowa ba yana yin tanadi ba to me yasa ba za ka yi tanadi da lahira ba ba za ka ware lokaci ka rike kiyamul laili kana tuba da daddare ba ba za ka rinka daukan qur'ani kana wuridin karanta shi ba kana warewa kanka izu nawa za ka rinka yi kullum ba ba za ka danka daukan wani abu kana sadaka da shi dan kana tanadi wa kanka saboda ranar da Allah zai tambaye ka ba ajin mai hankali idan zai wani abu yana yin tanadi yace wal ayatu fi hadha al ma'ana kathira wa qala asal al qa'il إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا سائر صالح الأمال فيها سفنا إمام النووي يشي للي ألا ينال باي ما سهنكلي ما ستناني ما سبصيرة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا سنسك دنيا ثم تسكن أكو وخافوا الفتنا سنجن أوران فتنة سنشي دنيا na sake ki na sake ki na rabu da ke Ali bin Abi Talib yace ya duniya gurri ghairi yake duniya ki rudi wani ba ni ba inji Ali bin Abi Talib in mutum ya sake mace ba rabuwa da ita yake ba to imamun nawa yace a cikin bayin Allah akwai masu basira da hankalin da duniya sun sake ta suna rayuwa a cikin ta ne ba yanda za su yi su nemi abin da za su ci da sha don su bautawa Allah kawai amma baya buga kansa wai akan duniya bai kashe kansa akan duniya bai cutar wani dan akan duniya ka zalunci wani ka ci haƙƙin wani ka ci dukiyar wani akan duniya ka tara kuɗi na haram na zalunci na cuta ba ka tunanin mutuwa ka tara ka tara ka tara ka gina gidajen duk tsiyarka a gida ɗaya za ka kwana a cikin gidan da ka gina kato akan gado ɗaya zaka kwanta akan gado ɗaya ma inda zaka kwanta a faɗin gadon gabaki ɗaya wallahi bai faɗin teburin nan ba in ka saka kujeru dubu a gidanka at a time dai kujera ɗaya ce za ka hau ka zauna a kanta nazaru fiha sun duba duniya sun gani falamma alimu yayin da suka gane annaha laysat li hayyin watana duniya ba gidan zaman mai rai bane ka ji ma malam din mai rai ba nan bane gidan zaman sa ka san ina ne gidan zaman sa lahira nan in kana jin kai mai rai ne za ka rayu a nan to ba gidan rayuwa ba ne nan don ku da ana rayuwa a dawoma ina babanka yake ina kakanka ina wani a suna da wadata suna da arziki suna da rufin asiri me yasa ba su zauna ba saboda ba a dawoma wanda suka fi kowa dukiya sun mutu wanda suka fi kowa karfi sifir auna ya hau kan kujera juya yace ana rabbukumul a'la yace wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun ya ce ga ruwan ƙorama aka yi mai gadon mulki na zinari a kan teku ya ce mutane ga ruwa yana gudana a ƙarƙashi na ba ku gani ba a falatun siru na ba ku gani yau ina fir'auna ina fir'auna ruwa ne ya cinye shi Allah ce balama adraka wal gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wai sai da ya sha ruwa ya ga zai mutu yace nayi imani na yadda da babu abun bautawa da dacewa sai Allah nan da banu isra'ila suka yadda da shi Allah ya ce al'ana sai yanzu wa qad wa qad asaita kai ta sabo ka keta dokar Allah kafin wannan lokaci kablu wa kunta minal mufsidina falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya ina fir'auna ya tafi in mulki ne ya tafi duk mulkin ka duk sarautar ka duk isar ka duk kumburan ka duk abin da kake ji wallahi lokaci ne wallahi wata ran sai kai ka sauka wannan kujerar da kake hawa kake juya kafin ka wani ya hau da yi a'a wani ofis din da kake zama kake kake faɗan abin da kake faɗa ka yi abin da kaga dama ka faɗa abin da kaga dama ka azabtar da wanda kaga dama ka danne wanda kaga dama ka daga wanda kaga dama mu zo ayi kaza mu zo ayi kaza kafin ka zo wani yayi miskin wani yayi ya tafi wani yana so yana kuka ya fita kai ma za ka fita ba wani mai tawwama لو كانت الدنيا تدوم لأهلها lakana rasulullahi hayyan wa baqiya haka mai 20 ya ce da duniya tana da wama ga ma'abutanta ai da manzon Allah da yana nan har yanzu tunda kaga an dauki annabi baya nan wallahi kai ma sai ka tafi ja'aluha lujjatan sai suka mai da duniya ta zama kamar lujja in an ce lujja kogi mai fadi mai zurfi wanda ba a san iya zurfinsa ba suka mai da duniya kamar wani kogi ne mai zurfi da ba za a iya hawansa ba sai da mai sai da jirgin ruwa wattakazu salihal a'mali fiha sufuna suka da kyawawan ayyuka su ne jiragen da za su hau su tsallake wannan guri duk wanda ya shiga kogi bai hau jirgin ruwa ba ko jirgin abu na sai ya nitse sai ya nitse in ya nitse zai sha ruwa sai ya mutu da haka duk wanda ya zo duniya bai ɗauki abin da zai yi wa kansa tanadin isa lahira ba wallahi sai yayi asara yayi nadama Allah ji kan Imam nawawi Allah ya fi masa wannan shine abin da ya mana mukaddima da shi sati mai zuwa insha Allah yace fa in kana idan kana haluha ma wasaftuhu kaza kaza kaza nan zamu dora insha Allah wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh